أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابي يرجى وتر رمضان هجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو إلى دري قد أربعين دبير wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul zumar wanda yau za mu tashi aya ta hamsin da uku zuwa ta hamsin da tara na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين
an barakallahu fi waɗannan ayoyi suna da gayatu ahammiya yana da kyau mutum ya saurare su ko mu saurare su suna da matuƙar mahimmanci domin hudubobi ne ko wani jawabi ne wanda yake mai gamsarwa wadatacce isasshe wanda zai sa duk mai tunani ya yi tunani kafin wannan rana ta zo domin abu ne wanda yake yana ɗauke da wasu manya-manyan saƙo a cikin wannan ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani akan wannan sura ga su dai ayoyi ne kada takaice ko su kadai aka ware su aka ce sun zama sura mai zaman kansu sun isa sakon da ke ciki ya ishi mai tunani ya tunani saboda haka suna da gayatu ahammiya haka ba tare da bata lokaci ba mu bi su mu ji abinda malam yayi sharhi akan su da bayanin da aka yi akai saboda wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi zai yi tunani zai tunani wanda ko ba zai yi ba shi duk yadda za a yi da shi wanda Allah bai so shi da alkhairi ba duk yadda za a yi da shi ba yadda za a yi da shi sai dai kawai a kyale shi illa iyaka dai a tunatar domin ya zama an yanke wa mutum uzuri an sanar da shi kuma ya ji waɗannan ayoyi suna da gayatu ahammiya saboda haka Allah tabaraka wataala kuma in ba manta ba muna dai maganar taqibat ne na suran ana faɗin sakamako tun daga asalin abin da aka ce babban maudu'in suran shine yana karantar da mutane akan cewa abu biyu ne mutum zai rike wanda idan mutum ya samu tauhidi na kadaita Allah tabaraka wataala zai haifar da imani da takawa da mutum ya samu wannan to ya samu kariya daga shiga wuta da ya yin wannan abin da zai biyo baya shine abin da zai sa ya shiga wuta shine zai yi shirka kuma zai sabo da zaran bai wancan ba babu imani babu takawa to kishiyarsu ne za su faru shine shirka sabo to da an yi shirka sabo wuta to shine ake taqibi akan waɗannan ake bayani akan cewa in dai mutum zai saurara ko da yayi ganganci can baya yayi sakaki akwai wanda ya sakaki da gangan akwai wanda sakakin yi mai shi aka yi to amma sai ya taso ya hankali sai ya gano ba sai ya bari ba misali abinda nake nufi wani tun da ya tashi tun farko ɗauke shi aka yi daga wajen addinin gaba ɗaya ka ɗora shi kan wani wuri bai koya ba bai karanta ba bai sani ba bai san bai sanin ba wanda ya mashi hakan shi ma bai sani ba bai san bai sani ba kaga wannan ba a ce mai shi ya ganganci to amma wanda ya ganganci kuma shine wanda aka yi mai tsawon rai ya rayu ya kai shekaru arba'in wanda ya kamata ya hankali da kanshi ya gano a ina aka ɗora shi idan daidai ne ya ci gaba da tafiya in ba daidai ba ne ya zuƙe sai ya ƙi zuƙewa wannan shi ya ganganci kuna ganewa ya jama'a domin lokacin da aka ɗora mutum akan abin da ba daidai ba ya kai shekara arba'in an ba shi cikakken hankali shi ma to sai ya duba inda ya taso ɗin nan da inda aka ɗora shi daidai ne in daidai ne ya ci gaba da tafiya in ba daidai ba ne ya ce wannan hanyar ba daidai aka ɗora ne ba na ba zan bi ba a lokacin zai iya yiwa wanda ya ɗora shi ma yana raye zai iya yiwa wanda ya ɗora shi ma baya raye to kaga yanzu kenan yana da hurriya mutlaka yana da cikakken yancin shi da zai auna ya wayin waɗannan abin da aka ɗora shi a kai daidai ne ko ba daidai ba ne in ba daidai ba ne ya sauka daga kai to wanda bai haka ba shi ya ganganci amma idan mutum ya gano cewa wannan abin da aka ɗora shi ba shi ya hau ba ko shi ɗin ya hau ma da kanshi amma yanzu ya kai shekara arba'in domin wanda ya shekara arba'in abin da ake bukata fa ya tsaya ya yi recap na abubuwan rayuwar shi hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون idan mutum ya kai shekara arba'in balaga shuddahu kenan wa balaga arba'ina sanatan a lokacin ne sai ya ce rabbi auzi'ni ya Allah ka sanya man ka sa ni yanzu ka tsaman tunani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode ma ni'iman da kai man na waɗannan shekaru da kai wa ala walidayya da iyaye na su ma wa na amala salihan tardahu ka bani ikon in aikata aiki na kirki nagartacce wanda ka yarda da shi wa aslih li fi dhurriyyati ka gyara man kuma zuri'ata inni tubtu ilayka na tuba yanzu zuwa gare ka wa inni minal muslimin yanzu na miƙa wuya duk wani ganganci da wani abu yanzu na bari na bi daidai yanzu ni na miƙa wuya inni tubtu ilayka sannan na tuba to da haka na miƙa wuya na tuba yanzu ina cikin musulmi yanzu na tuba ina miƙa wuya zuwa gare ka sai ka ce waɗannan ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wannan su ne muke karban masu mafi kyawun abin da suka aikata sun aikata na kirki anan sun aikata na kirki sun aikata sai a ɗauki wanda ya fi a ciki sai a daidaita masu da sauran wa natajawazu an sayyi'atihim su ne muke kau da kai mu yafe masu abin da suka yi ba daidai ba a yi masu afuwa fi ashabin janna waɗannan suna cikin 'yan aljanna wa'ada sidikin lari kanu yu'adun wannan shine alkawari na gaskiya da aka yi ma masu irinsu kaga kenan ashe mutum zai iya abin nan ba ya rabbi in azumat dunubi kasaratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu ad'uka rabbi kama amarta tadarruan fa idza radatta yadi faman dha yarhamu in kana la yarjuka illa muhsinun وبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل أفوك ثم إني مسلم idan mutum ya ce ya tsaya nan sai ya tunani ya recap ka auna ya rabbi in azumat dhunubi kasratan ya Allah in ma zunubi na sun yi girma da yawa suna da yawa na san suna da yawa walaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu na san afwanka tafi karfin wannan rangwamen kai hafi karfin zunubi ba wani zunubin da ya gagari Allah tabaraka wataala ya yafi sai dai ba tuba ba in kana la yarjuka illa muhsinun in ya kasance ba wanda zai fatan samun abu wurinka sai mai kyautatawa kullum faliman a wajen wane ne ya luzu wane ne zan koma wurin shi mai laifin shi wurin wa zai koma ba ni da wurin zuwa ba wurin gudu ba inda za a sai dai wurinka ya Allah saboda haka na dawo wurinka yanzu ina miƙa wuya ni na koma wurinka wurinka nike zuwa wannan mai hankali shi ke yin wannan to shine na Allah tabaraka wa ta'ala ke jawo mana hankali cewa wanda ya gano yayi kuskure ko shi yayi ganganci ko an mai gangancin to ba zai tafi a haka ba abin da ya kamata ya gano cewa abun nan da aka yi masa sai ya dawo ya canza tun kafin ranar nadama ta zo ranar da ba amfani amma fa a yanzu kofa buɗe take ga kowa sai dai wanda yake shigowa ibn al-qayyim yayi magana cikin madarijus salikin yace kofar nan tana buɗe amma buɗe ma har masu gayya ake zuwa suna cewa ku taho ga ƙofar nan duk wanda ya zo ya shiga ta wannan ƙofar ya samu ya shiga ciki ya sha wasu a je a taho da su a kamo su a taho da su ana ja suna ja ana daurewa ana ja amma wani har an kai shi bakin ƙofar an kwankwasa ana jira a buɗe a shiga shi sai ya ja baya kawai ya koma to wannan ba yadda za a yi da shi ya fito ko shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim ka ce ya ku bayina waɗanda suka ƙetare iyaka kuka yi suka yi sabo idan suka zama sun yi sun nisanci hanya abin da ya kamata sun yi saban sun yi dillaifuka sun yi sun yi la taqnatu min rahmatillah har yanzu ka kuɗe da tsammani daga samun rahma Allah idan aka tuba babu tauba maftuha ƙofar tuba buɗe take kada ku yanke abin nan ɗinsu yanke tsammani inna allaha ay yaghfiru dhunuba jami'a Allah tabaraka wata'ala yana gafarta zunubai gaba daya saboda haka a tuba a tuba shi yasa ake cewa ka roki Allah tabaraka wata'ala ya baka taubatan nasuhatan qabla al-maut kafin mutuwa ta zo ka samu tuba ta gaskiya innahu huwal ghafurur rahim Allah tabaraka wata'ala fa shine mai gafaran nan shine mai jin kai shine wanda yake da waɗannan sifofi wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga Allah duk wani abu da kai baya ka yadda shi yanzu ka sake sabon lale ka bude sabon shafi ka koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa aslimu lahu ku miƙa wuya abin da yace ku yi wannan ana ba ku shawara ana mana kuduba ne mai hankali ya ji min qabli an ya'tiyakumul azab tun kafin azaba ta zo sannan kuma in ta zo sun malatun sarun ya zama ba mai taimakon ku a wannan lokaci don yin azaba Allah ta zo ba wanda zai taimaki mutum game da ita ba wanda zai yi shi ne kaɗai ake gudu kuma dole a koma wurin shi ba yadda za a gudu daga gare shi sai dai wurin shi wattabi'u wa hasana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abin da aka saukar maku daga ubangijinku shine daga cikin abin da aka saukar an saukar da littattafai an saukar da attaura an saukar da injil an saukar da zabur da littattafai sufi ibrahim wa musa but ahsanu ma unzila alqur'anul karim ku bi wannan littafi dan shine mafi kyawun daga cikin abin da aka saukar ibnul qayyim yana cewa littattafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar sun kai wajen guda 104 a cikin ɗari da hudun nan aka tattara su aka soke guda ɗari aka bar guda hudu kawai guda hudun nan aka tattara duk abin da ke cikinsu wanda za a yi amfani da shi aka ɗauka wanda za a soke aka soke abin da ake son nan sai aka tabbatar da shi a cikin alkur'ani a cikin alkur'anin nan aka zo aka ɗauki sura ta farko aka sa wannan manufai ta annabawa gaba ɗaya a ciki ita ce suratul fatiha aka zo cikin suratul fatiha aya ta biyar aka ɗauka ita ce manufan kowane annabi sai dai a ƙara wasu dokoki amma kowa babban abun nan ɗin shi thematic wannan babban aim ɗin shi alhadaful a'azam ba sai yadda za a ce mashi ba wanda ya english literature idan aka zo aka ɗauki wani labari ko aka yi magana idan za a bada sai a bada wani a ce thematic preoccupation na wannan labarin da ake so a bayar the main abin da ke containing cikin wannan labarin wanda duk inda ka bi ka dawo akan wannan labarin ake tafiya sai a ce mashi wani thematic preoccupation na labarin da aka da aka tattara to manufan annabawan duka idan ka dunkule ta kowane abin da yake nufi shine a bauta ma Allah shi kadai kada hada shi da kowa an ba da haƙƙin Allah idan an mai haka shi kuma shine ba zai sa bayin a wuta ba shikenan sun tsira ba za su sha azaba ba ko ba ita bace to sai aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta mawa kai kadai kuma muke neman taimakonka dan a fitar da abin sai Abdul Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Mu'azu bin Jabal ya ce menene haƙƙin Allah akan bayinsa menene haƙƙin bayi akan Allah Mu'az bin Jabal yace Allahu wa rasuluhu alam ya ƙara tambaye shi yace Allahu wa rasuluhu alam bayan kuma ya tahe da ya fitar da shi bayan gari har ya goya shi akan abun hawa yana kan kuturi dan a nuna mai muhimmancin maganar nan a ware shi daga mutane gashi yana yaro an san zai rike aka fitar da shi bayan gari dan ya gane ahammiya na maganar da ake so a yi masa sai da yace bai sani ba har so uku sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a hakkin Allah akan bayinsa shine su kadaita shi kada su hada shi da kowa su kuma hakkin su akan shi wanda shi ya wajabta ma kansa shine Allah yu'adhibahum shine ba zai masu azaba ba in suka yi wannan bautan in suka yi bautan nan sun tsira to shine manufa annabawa duka a bauta ma Allah shi kadai kada hada shi da kowa to kun gani cikin suratul fatiha shi yasa yayi mata suna yace wannan suran da yazo yace sai ya littafi yace madarijus salikin baina manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in yace matakan matafiya masu bauta duka tafiyan masu bauta tana tafiya ne a wajen manazil ko ko manazilu sa'irin masaukan ko matakan masu tafiya wurin Allah sai yace suna nan baina iyaka na'budu wa iyaka nasta'in anan wurin suke kowa nan yake iyaka na'budu wa iyaka nasta'in idan muka ba mamanta ba shi dai mu'az bin jabal din radiyallahu anhu a lokacin yana limantan mutane kun san limami ne dai na can masallacin masjid quba kamar yadda kuka sani aka ce yana zuwa yana yi mutane sallah amma fa mutum ne jarumi kuma cikin bardaye in ana maganar shababu haular rasul yana cikin jijjige daga ciki sallallahu radiyallahu anhu idan ya zo ya sallah da manzon Allah ya koma zai mutane sallah in ya je sai ya ja bakara sallar isha'i ai bakara a gama yi ali imran duk a sallar isha'i saboda haka kafin a gama sallar isha'i sai an kai salamainin dare sai wani matashi kawai shi kuma matashin nan yana aikin karfi gashi shi ma yana da karfi amma shi kuma yana sana'an aikin karfi yake yi idan ya tafi wajen sana'an shi sai ya wune a can in ya dawo ya shiga masallaci kuma ma'az bin jabal ya ja sallah to sai ya kai salamainin dare gashi kuma gobe zai koma ran nan da aka zo aka ja sallah kawai sai ya falle gefe kawai sai ya sallar shi akai sallah ya sallah shi ma ya sallar shi ya tashi kawai tafiya shi gida ya bar suna ta sallah sai wasu suka kawo kara wajen ma'az bin jabal suka ce wannan bawan Allah nan yaron nan muna zargin munafiki ne saboda kana cikin sallah ya datse ya je ya tashi sai ce aiko in dai haka ne zan kai al'amarin shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun san mutane shi yasa ka rubuta mutane in wani junin ka kuskus kus yanzu nan zaka je kai kuskus din ka kai da wani ina zanne zai zo ya gaya man kuma sai ka kasan gani dana ganin mutuncin ka kuma da ina ganin girman ka duk wanda zai dauko maka magana ya je ya gaya ma mannan ma alaika na ma alaika duk wanda ya dauko maganan wani ya kawo ma kai ma zai dauta kai kai ka jira kawai kuma ma kaddara shedan shi da ya sa ka kai maganan shi kuma shedan din shi zai zo ya faɗi ma wanda kai ma nafsu shed in ma shedanul insi wa in ma shedanul jinni ka kwantar da hankalinka ka tafi ka kawai daidai da suka faɗi mai wannan maganan suka gaya ma su ba suka faɗi kuma fa ku kalli darajar su yanzu in wancan a wancan lokacin an yi haka yanzu ba monisa sai suka koma suka gaya mai suka ce to mun kai ƙararka wajen wajen mu'azu ne jabal mun faɗi laifinka kayi muna dan ka datse a sallah su ba su ma ɓoye ba suka ce amma gaskiya ya ce zai kai ƙararka gaban manzon Allah domin laifin da kai babba ne ana sallah ka datse sai ya ce a to ko in haka ne gane ni ma in isa wurin manzon Allah kafin a nemo ni ma bari in tafi kawai za ka kai ƙara ta wurin bari mu tafi sai suka haɗe a can shi ya kai ƙara shi kuma da ka kai ƙara gashi ya zo sai aka tambaye shi aka ce ya ce me yasa ma'azu yana sallah sai ka datse daga sallah aka ce ka fita daga cikin sahu sai ce eh ya rasulullah ma'azu mutum ne yana da ƙarfi kamar yadda aka sani kuma ba na tuhumar shi ba na tuhumar ma'az bin jabal bawan Allah ne mutumin kirki ne amma yana yin irin sallar da ba zan iya ba saboda ni ina aikin ƙarfi da shi nake ciyar da iyalina kullum kuma sai na je sai na je na yi in samu abin da za a ci to sai da tun da safe in na fita sai yamma in dawo shi kuma ma'azu idan ya zo sallah zai ja bakara yayi ta yi har tsakar dare yayi ni ban samu na huta ba kuma gobe da safe zan koma wannan shi yasa sai na datse ni ne tawa kun ji nashi sai aka ce ma'azu ya kake yin sallah sai ma'azu ya faɗo yadda yake yi ya maimaita kuma yadda yaro ya faɗi sai annabi ya fushi ya ce a turidu an ta kuna fattanan ya mu'az kana so ka zama fitinin ne da za ka fitinin mutane ya mu'az idan ka zo sallah da mutane kana jagorantarsu sai ka karanta surori wa shamsi ta ishe ka wa duha wa layl abin da yayo kasa da nan ka zaba ka karanta ma mutane radda za ka yi sallar ka kai kadai karanta duk inda ka ga dama anta hurrun kana da yanci kai yadda kake so amma in za ka ja mutane kada ka rika wahalar da mutane har ya zama mutane na fallewa kaga da wannan ya ji wahala sai ya falle kuma aka samu aka wasu ma sai su ta fallewa daga nan ba sai a raba masallaci ba kaga daga nan samu fitina aka taka masa burki to abinda nake so mu je wurin sai aka ce to addu'a fa ya kake yi kenan kana addu'a in kai sallan koko tafiya ka kake kuma sai ce ina addu'a amma fa ita ma ban iya irin taka ba ban iya irin ta ma'azu ba dan ma'azu a addu'a amma in ya in ya kama addu'a tab ina in ya dinga zubo addu'a to ba ni iya tsayawa ni wajen wannan addu'a kai ma manzon Allah naka addu'o'in da yawa za a ce gobe ga addu'a kaza gobe ga addu'a wannan ga addu'a wannan ga addu'a wannan to ni gaskiya ban iya addu'o'inku ba ban iya naka ba ban iya na ma'azu ba mi kake cewa sai ya ce ni kawai idan na tashi addu'a ta cewa nake Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar shikenan ne haka nake yi kawai ya Allah ina roƙonka aljanna ka kare ni daga shiga wuta sai manzon Allah ya ce kulluna haula zalika nudandin dukkan mu da muke addu'o'in nan duk tsawon su a nan muke zagayawa mu ma in dai Allah ya bamu aljanna ya kare mu daga wuta ba wata addu'a wajen wannan ita mu kowa ita yake je ka ci gaba da addu'a haka kun gane ashe kenan babban manufa idan mutum ya je lahira ya samu aljanna bai shiga wuta ba magana ta kare duk wani arzikin da zaka nema kuma tun a nan duniya in dai Allah ya raba ka da waɗannan to arzikin duniya za a baka ko baka roƙa ba ma ya dan fito to mai hankali shi ake ma waɗannan maganganu waɗanda ake abin nan ɗinsu don haka abin da nake so mu lura nan kun ana maganan tauhidi ana maganan waɗannan abin nan ɗin saboda haka sai mu lura da waɗannan saboda haka wannan aka ce kada mutum ya yi wannan a koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kafin azaba ta zo mu mutane bagtatan wa antum la tash'urun a lokaci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da ya fi kyau wanda aka saukan muku daga wurin Ubangijinku min qabli an yati ahadak wannan min qabli an yati yakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun tun kafin azaba ta zo muku bisa auke a lokacin baku sani ba wannan rana an taqula nafsun kada akai ranan da rai za ta ce ya hasarata alama farratu fi jambillah kai tambakin ciki na akan sakakin da nayi a bangaren da ya shafi Allah ban yi abin da ya cancanta ba in kuntu lamina sakhirin na kasance daga cikin masu izgili in ana gaya mana lahira za ta zo mai aikin da ya kamata sai mu rika ganin kaman ba zai yi ba au taqula ko kuma a jerar da rai za ta ce law anna allaha hadani da dai Allah ya shiryar da ni la kuntu minal muttaqin da na kasance daga cikin wanda suka kare kansu daga azaba amma ban sani ba ban yi ba kun ji na biyu au taqula hina tara azab ko korai ta ce lokacin da ta ga azaba da idanunta ta ga azaba ta fuskance ta lau anna li karra ina ma da za a dawo da ni duniya ban an riga an mutu mutum ya ce ina ma da za a dawo da shi shine karra a ƙara dawo shi da shi rayuwa ta biyu fa akuna min al muhsinin in zama daga cikin masu kyautatawa duka wannan kada mutum ya yadda sai wannan lokaci yayi ba shi da amfani waɗannan abu qad ja'atka ayati Allah ya ce to duk wannan maganar da kake yi banzan magana ce ba ta da amfani domin hujjoji sun zo ma da a fili an bayyana ma fa kazzabta biha sai ka ƙaryata wastakbarta wa kunta minal kafirin kai girman kai ka kasance daga cikin ƴan tawaye an bayyana ma ga abin da ya kamata a bi ba ka bi ba saboda haka wannan gudace gudacen da mutum yake yi abu ya lalace wannan lauɗin nan ko a duniya ne idan ta tafi taftahu abwabal asharri tana buɗo ƙofar sharri ne to can ma lau ɗin nan ba abin da za ta zama mutum ban da bakin ciki da mutum ya ce lau ko ya ce ya laita ni duk gaba ɗaya abu ne wanda ba zai yi ba kamar mutum ne ya ce ina ma da zai koma jariri yanzu abadan ba zai yi ba ya fito ko to mu kiyaye waɗannan abubuwa sharhul kalimat ya ibadiyal ladina asrafu ya ku bayina ai afratu fil jinayati alaiha bil israfi fil ma'asi ku ne waɗanda kuka yi sakaci kuka ƙetare iyaka wajen yin laifuffuka akan kawunansu bil israfil ma'asi kuka ƙetare iyaka kuka yi sabo to su ake kira la taqnatu min rahmatillah ay la tayasu min al maghfirati lakum dukhulil janna kada ku ɗebe tsammani cewa ba za a yi muku gafara ba ko ba za ku shiga aljanna ba ku dai ku dage wanda kuma kowa ya san yayi ba daidai ba mutum ya tuba at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda ya tuba bayan yayi zunubi kaman wanda bai yi ba an ce la kabirata ay ma'a tauba babu wani zunubi babba in dai akwai tuba wala saghira ma al israf babu karamin zunubi kuma idan mutum ya doge yana ta yi karamin nan zai zama babba babba ko in ana ta tuba zai koma karami zai koma babu saboda haka aka ce kullukum khata'in wa kullul wannan ba wa khairul khata'in at-tawwabun dukkan ku kuna yin kuskure amma mafi alkhairin masu kuskure sune masu tuba saboda haka mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ibnul qayyim yayi wata tambaya ya ce shin wai idan mutum yana so ya koma wurin Allah wace hanya ake bi shin hanyar nan ita ce mutum ya yi ta tasbihi ko ko ya fara da istighfari aka tambaye shi ya ce wannan tambaya sai mun je gaban malam aka je gaban ibnu taimiyya aka tambaye shi shin mutum tasbihi zai fara yi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah ko subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim shi zai ta yi kamar yadda shi wancan mu'az bin jabal din da muka yi magana shi ya zo mana da wancan hadisin cewa yawan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim idan mutum yayi so 100 a rana ba wanda ya fi shi ake alkhairi ya je masallacin nan nashi shi himma yake da ita aliya idan ya zauna a masallacin shi da safe bayan sallah asuba kafin ya taso sai yayi so 700 subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim sai yayi so 700 annabi sallallahu alaihi wasallam baya zartar da wani abu sai suna nan waɗannan matasa ne masu ƙarfi masu amfani matuƙa so da haka annabi sai ga baya na a masallacin shi lokacin da za a yi wasu abubuwa ya ce ya mu'az ya aka yi kullun sai ka zo a makare sadda za a fara maganan ga abubuwan da za a zarta ga abubuwan da za a yi ba haka nan ya ce zama nake a masallaci na sai na yi tasbihin nan da ka ba da muhimmancin shi so dubu bakwai kuma kun san dai inda masjidu quba take daga inda take zuwa kuma masallacin manzo a kafa yake zuwa kafa yake dawowa sau da haka da nisa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to yanzu ka rika yin wannan so daya ya tsaya makwafin wancan ka taho saboda muhimmancin abin da yake da shi a nan wurin ka ce la ilaha illallah adada ridahu la ilaha illallah zinata arshihi la ilaha illallah adada malaikatihi la ilaha illallah adada khalqihi لا إله إلا الله ملء سماواته لا إله إلا الله ملء أرضه لا إله إلا الله ملء ما بينهما كريك فدin wannan so ɗaya ka tashi kai tahowarka kaga muhimmancin wani aikin bai tada wani aiki ba amma kuma ga ga abun nan dinsa saboda haka sai aka nuna masu wannan idan kana yawan ayyuka kana yawan tuba kana zaka iya yin kuskure zaka iya abun nan mafi khairin masu tuba shine wannan kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun saboda haka idan ka tuban nan shikenan da abun nan ne dan haka yana da gayatu ahammiya sai aka nuna mai muhimmancin wannan dan haka wannan shine dai aka ce la taqnatu min rahmatillah kada ku dai la tay asu min al-maghfirati lakum ay wa dukhulil janna ka ku dai tsammani inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya ai dhunubu man ashraka wa fasaqa wato zunubin wanda ya shirka ko ya fasikanci ketare iyaka in huwa taba taubatan nasuha inda ya tuba tuba ta gaskiya kun ji maganan ko to da ba wanda zai kulle kofar tuba ga wani Allah ne ke da iko wa anibu ila rabbikum ku koma ay irji'u ilayhi bil imani wa ta'a ku koma wurin Allah kuna da imani kuna masa biyayya wa aslimu lahu wa aqlisu lahu a'malakum sannan ku tsarkake ayyuka ku yi saboda shi gaba ɗaya shi yasa kake addu'a Allahumma atahhir qulubana minan nifaqi wa amalana minar riya wa ayunana wannan wa alsinatana minal kadhibi sannan wa ayunana minal khiyana duka a tsarkake su domin su ne alamomin munafici yake fitowa jiki don aka tsare su waɗannan shikenan magana ta ƙare saboda haka shine nan sai ku tsarkake ku yi ku miƙa ku aklisu wa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum sannan ku yi ku bi mafi kyawun abin da aka sauka maku daga cikin daga wurin ubangijin ku ayi alqur'anul karim fa ahallu halalahu ku halatta abin da ya halatta wa harrimu haramahu abin da yace haram ne kuma ku haramta shi an taqula nafsu ya hasarata saboda kada wata rai ta je ranan da za ta ce kai tambakin cikinta ai nafsul kafir kenan wal mujrim shine ran wanda yake kafiri ko mai laifi ya hasarata ai ya nadamati ya nadama ta taho yau ranan nadama taho kuma lokacin ba amfani alama farratu fi jambillah akan abin da na wulakanta na nesa kake ai fi janibi haqqillah wajen haƙƙin Allah ban tsare ba falam atihu kama ata'ahu ghairi ban yi ma Allah biyayya ba kamar yadda ga wasu can muna gani su sun yi sun sha mutum yana nadama wa in kuntu lamina sakhirin lalle na kasance min almustahzi'ina bi dinillahi ta'ala wa ibadihi almu'minin na kasance ina masu izgili ina daga cikin masu yin izgili da addinin Allah da bayinsa mutanen kirki law anna li karra ina ma da akwai wata dama fa akuna min almuhsinin ay law anna li raja'a ila ad-dunya ina ma da zan dawo duniya fa akuna idan minal mu'minin idan da za a samu haka da sai zama daga cikin mu'minai alladhina ahsanul qasda wal amal wanda suka kyautata manufarsu da kuma aiki suka yi aiki saboda Allah bala qad ja'atka ayati aka ce ba haka ba ai ayoyi na sun zo ma ai laysal amru kama taz'umu annaka tatamanna al hidayah ai bal qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta ya ce ba maganan yadda take ba ne kai yadda kake faɗi ba haka ba ne kamar yadda kake riya cewa kana gurin da ka shiryu bal ja'at ka ayati ayoyina sun zo maka fa kazzabta biha ka ƙaryata su wasu takbarta kai girman kai dan haka ba amfani wannan magana ce ta banza ake faɗi yanzu ba ta da amfani an gane ko ma'anar ayat ma'anan waɗannan ayoyi laqad sahha ya inganta anna unasan kanu qad ashraku wa qutilu wa zanu wa fakabbara alaihim ay dhalika ko فكبر فكبر عليهم ذلك وقالوا نبعث الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم wasu mutane ga wasu mutane wato sun yi wato sun yi laifuffuka laqad sahha gashi ta kasa laqad dhukirat ay dhakara li sababi nuzuli hadhihi al-aya an fadi dalilin saukar wannan aya iddatu munasabat abubuwa da yawa wama ay wama damatil ibratu bi umumil lafzi amma matukar dai an ce in an yi magana da ɗaya ta ishi sauran ba sai an faɗi kowane ba ya isa labi khususis sababi fala hajata ila dhikriha ba dole sai mun faɗi cewa ga dalilin ba domin suna da yawa menene yasa aka saukar da ayoyin ko ayoyin suka sauka suna da yawa dalilan to amma al ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbab idan abu ya hada abubuwa ba sai an keɓe wanda ya sauka kanshi ba sai a faɗi kowa ma har yau ma suna da zama dalili ya fito ko sai a ce shine dalilansu saboda haka su za mu lura da su fala hajata ila dhikriha وما في التفسير كافٍ abin da yazo cikin fassara ya isa wa huwa ma tadammanatu riwayatul bukhari shine abin da imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ruwaito dan haka duk in an yi wata magana ma ta imam al-bukhari ta danna wannan shine abin da zai faɗi gashi can shine laqad sahha din da yace anna unasan kanu qad ashraku wa qatalu wa zanaw wato wasu mutane sun yi shirka sun kashe wasu ma sun yi kashe-kashe lokacin an yi yaƙe-yaƙe sun kashe sun yi zina wa kabura alaihim dalika sai wannan abu ya dame su suna jin damuwa bayan yanzu kuma sun gyaru sun zama mutanen kirki suka ji damuwa ta dame su wa qalu ay nub'athu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ay nab'athu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man yas'aluhu lana za mu tura mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai mana tambaya ya tambayo mana shi allana min taubatin ko muna da wata tuba da za a yi mana wata rana akwai yadda za a yi mu mu tuba mu samu wani abu suka ce suka je ka suka aika qala na'am yace ko haka ne yace ai wannan gaskiya ne wa illa ai baqaina ala ma nahnu alaihi wa qabla an yasila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazalat hadhihi alaya suka tura wani suka ce mu tafi wajen manzon aje wajen manzon Allah tambayo mana har wai muna da daman tuba shin wai yanzu in mun tuba tuba tana da amfani akwai wani abu da za a yi mana in mun ji babu wani abu kawai mu ci gaba da abin da muke kawai mu je in ba tuba ba magana shikenan mu tura wani ya tambayo mana wanda kuma wannan dole ita ce abin da yake da yawa za ku ji mutane sai su faɗi laifinsu su faɗi wasu abubuwa mutum ya ce akwai tuba wani ya ce mashi ba wanda zai kulle ƙofar tuba ga wani sai lokaci biyu akwai kulle lokacin tuba kullewa khasa akwai amma khasa shine lokacin da mutum ya zo gargara za a cire mai rai ko shi al'imamun labulisi shi cewa ya yi kai maganan kulle ƙofar tuba fa wani abu ne wurin Allah ne kawai in Allah ya so mutum zai fita zai fita sai ya ce ko mutum ya zo mutuwa da aka ce gargara sai ya ce kwatanta shi da ƙofa irin ƙofar shagon nan da ake jawowa ta zo ya ce idan kaga an jawo ƙofar nan kana ciki wani tana kusa da za ta datse sai ya wop sai kaga ya ɓullare wani ko ta datse shi bai fita ba wanda duk aka jawo ƙofar nan ya samu ba a datse shi bai samu ya kutsa ya wuce ya sha ya ce kamar haka babin tuba take wanda ko ya bari aka datse har bai fita ba yayi kokarin fitan an zo an riga an datse to shikenan wannan la haula wala quwwata illa billah amma ba a ta ga iyakar ta ko ya ji gargaran ya ji kusa da zuwa domin fir'auna ba gargaran ya ji ba da ya ji ma zai mutu ne aka ce da ya koma wurin Allah kuma da an anshe shi bayan lokacin ya ga ruwa kuma ya hade da shi akwai gargara da ta wuce wannan an zo ga mutane su yana gani sun nutse wajen su mutum miliyan biyu da rabi ruwa ya zo ya kabar da su amma da ya ji ruwan ya fara shan ruwa ya kama yana cewa ya Musa ya Musa aka ce da Allah ya ce da cewa ya kyala annabi Musa ya kira Allah da Allah ya ansa masa wannan ita ce gargara ake cewa in mutum ya ji gargaran mutuwa zafin rai ta biyun ita ce amma wadda ranan da aka ce rana ta hudo daga mafadarta to wannan shine za an kulle kofar tuba to amma in ba wannan lokacin ba kofar tuba maftuha ba a kulle ta ba wani laifi kuma da zaka ce idan mutum ya yi shi a ce babu abin nan har hakkin da ya shafi wani da aka yi magana tabbas an tabbatar mana Allah tabaraka wa ta'ala baya laifin wasu in an zalunci wasu amma duk da haka in mutum ya gyaru ya tuba ta gaskiya in Allah ya so da ya so shi da rahama yana iya biya mai bashin an je lahira ba mun haɗu wanda ya zo da hadis aka ya kamo ɗan uwan shi ba aka ce annabi yayi dariya wanda ya zo aka ce gashi ya ce a bashi hakkin shi yace yace yace yace to ba shi hakkin shi yace ba ni da abin da zan ba shi yace in bai da shi sai a dauko zunubin shi a dora a kwaso zunubi na allabta masa annabi yace yau kaga dan adam shi yayi laifi amma yana neman yanda zai barranta daga wannan aka ce sai Allah ya dauko wani dingime mai gida a gaban su tunda yanzu gashi ana rigima shi wannan ba kaya shi kuma wannan na so a biya shi in ba kaya a kwashe zunubin shi a dora mai amma shi kuma wannan yayi tuba ta gaskiya saboda haka sai Allah ya dauko wani gida kato ya nuna masa shi amma zai faɗi saboda girman gida ya ce wannan gida kalla ka gani ya kalli gida ya ce wannan gidan ma mai shiga shi sai annabawa sai salihan bayi ya ce kai ma in kana so za ka iya shiga ya ce da mi za a yi ya za a yi samu abin da zan shiga wannan gidan ya ce in kai ma ɗan uwanka afuwa sai a baka wannan gidan ya ce na gaba na yi masa afuwa aka ce to kama shi ku tafi tare kai kana da shi shi ma yana da shi saboda shi ma ya tuba an mai afuwa yanzu kai kai mai afuwa an baka wannan gidan shi kuma dama an mai afuwa dan ya tuba ku tafi duka ku shiga kama hannun shi ku shiga gidan duka kowa ya je da nashi wannan daga Allah ne in ya ga dama ya fito cikin kisan riyadu salihin da wani ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ya tafi ya samu wanda ba musulmi bane shi lokacin ba tarbiyyar musulunci yake da ita ba ya tambaye shi ko akwai tuba ya ce ina wanda ya wannan laifi ka kashe mutum ɗari ba ɗaya ba maganar tuba sai ya ce to ba amfanin tuba barin ƙara da ɗayan ciki ɗari ya kashe ɗari amma da ya tafi wai samu wanda ke da tarbiyya irin ta musulunci ya ce mashi ga abin da ya yi ya kashe ɗari ba ɗaya ya dawo ya zo ya tambayi wani ya ce ba tuba ya cike ɗari yanzu ɗari ya yi ko ina da ƙofar tuba ya ce wa zai shiga tsakanin Allah da bawan shi ba mai shiga tsakanin Allah da bawan shi kofar tuba buɗe take amma daga abin da zai sa ka tuba bayan ka daina aikin ka fita daga cikin masu yi ka tafi wani gari inda salihan bayi ne sai ka ƙarasa rayuwarka wajen bautar Allah domin kana cikin maɓannatan nan da kuka saba wannan aikin ba mamaki ka tuba ka koma ko baka sani ba ko kana da sauran ajali ko baka da sauran ajali ka tafi ka ƙarasa rayuwarka cikin mutanen kirki ka ƙyale mutanen banza shi kuma da yake da gaske yake daga nan bai nufi gida ba sai ya nufi garin da aka gaya mai ya tafi hanya ashe ajali ya zo ku duba yadda Allah ya so shi da rahama ajalin shi saura kiris ashe da ya tsaya cikin wannan garin da masifa ta same amma da ya fita daga nan ya tafi wancan garin sai aka ce sai ga mala'ikan mutuwa ya zo daukar rai mala'ikan rahama ya zo mala'ikan azaba ya zo wannan na cewa nashi ne wannan na cewa nashi ne sai Allah ya aiko wani mala'ikan ya zo ya musu shari'a aka zo ya ce an aiko shi masu shari'a ya ce wannan ya ce nashi ne saboda ba shi da aikin alkhairi kwata-kwata shi saboda haka nasu ne na azaba ne wannan ya ce a ai ya tafi zai tuba ne ya ce to ai bai kai wurin tuban ba bai da komi ce to yanzu abin da za a yi a auna idan garin da ya baro ya fi nisa inda za ya ne kusa kai mala'ikan rahama sai ka ɗauka ya zama naka idan kuma inda za ya ne ya fi nisa inda ya baro ne kusa kai kuma na azaba sai ka ɗauka ya zama naka sai Allah ya matsa garin da za ya koma shi ne gajere inda za ya kuma ya zama dogo sai aka ce mala'ikan rahama an gama naka ne ɗauka sai ɗauka Allah shi ne mai jin kai haka kada ka yanke tsammani daga samun rahama Allah tabaraka wata'ala kai dai kawai kai kokari kai daidai ka gyara abin da ka gano ba daidai bane ka gyara kowane mutum yana da inda ya zame ma min insanin illa wa lahu zallatun wa hafwat babu wani mutum face akwai inda ya zame ya tuntube inda wani ya zame ba nan wani ya zame ba inda wani ya zame ba nan wani inda ya zame har ya nutse amma tuba ita ce babban abu sau da aka wannan shine aka gaya masa wannan ina ne wurin sau da aka aka gaya masa aka ce to saboda aka ga abin da suka ce in babu tuba shikenan kul sai aka ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku waɗanda kuka ketare ai afratu firtikabil jara'imi wanda kuka yi sakaki wajen aikata manya manyan laifuffuka wa kanu bidhalika musrifina ala anfusihim da haka suka ketare iyaka la taqnatu ai la tai asu kada ku tsaye da tsammani min rahmatillah wato daga rahaman Allah fi an yaghfira lakum dhunubakum cewa Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilakumul janna kuma ya shigar da ku aljanna muna gode ma Allah akan wannan babbar kyauta in antum tubtum ilaihi wa antu wa anabtum idan dai kuka tuba zuwa ga Allah kuka maida al'amuranku cikin abin da ya rike muku na rayuwa to shikenan shi yasa addu'a can take da gayatu ahammiya ga wanda Allah ya taimake shi ya gane abin nan اللهم أعني ولا تئن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي وهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعل لي لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متواء لك مخبتا إليك أواها منيبا كنجيسو الله ونمبا سنمي نعم رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني وهد قلبي واسلل سخيمة صدري تنا da gayatu ahammiya tana cikin jawami'ul kalim da aka ce annabi yana yawan yi duk wannan abin shine a ciki abu guda 22 ne a ciki guda ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya in kai ta ka roki abu guda 22 muhimmai a rayuwarka ta duniya da ta lahira amma mun ba da aiki wajibil manzil har gobe har jibi ga dan Borno nan zanne yanzu ya dago kai bai yi ba ga malam sani nan zanne shi malam sani jika ya ce ta faɗi saboda haka waɗannan abubuwan su ne abinda kuma zai mutane su ta taho a yanzu ko jiya sai bayan da suka tafi nan wasu yara fa suka zo nan da daddare suka gaishe ni bayan an sha ruwa su wajen nawa wajen suka zo suka ce wai malam sani da dan Borno suka zo ne ma da dai su dawo da malam zai da dan Borno sun tafi sai su wallahi su suka zo gani nace duk sun gudu dan Borno ba ha alƙawari ya waje yace wai idan nace wai ba zai iya wai yace wai shi zai dawo nan wai ya gani 11 nace shi kai ne zaka taho nan 11 wai yana zuwa to ya aka baka zo ba to wuta da ka dauke bisa wuta zaka hawo ba sai na cewa ba zaka iya ba kace zaka iya ka daina bi na zaka sha wuya eh a gama eh da wuce ka 11 to ina zanne 11 baka zo ba To, amma sai da na ce ma ba za ka iya ba ka ce za ka iya. To, daidai da ce sun da za a zo an gaba sallah. Da goma ya ce, ai kaga yau zo mu tura shi cikin masallaci ya ƙara za ya ce sai an gaba sallah zai zo karfe sha ɗaya. To, sha ɗaya, karfe goma aka gaba sallah har da minti biyar ma jiya. To, ka ce za ka zo. Na ce ma ba za ka iya ba ka ce za ka iya. Na ce to sai ka zo ni kuma na jira ka. Har sha biyu ina nan zanne ba ka zo ba. To, saboda haka waɗannan abubuwan su ne abinda mutum zai tsaya kalla ka gane cewa lallai wato al'amuran nan abubuwa na Allah ne ta baraka wa ta'ala mutum ya sallama ma Allah ka yawaita addu'a ka yawaita addu'a addu'a tana da gayata ahammiya da yawa wasu wani da ya bani mamaki ranan nan wai sai yake ce min wai wai ni suna na ma malam mai karatun falala to kai da baka san falala kada ka yi ni na riga na gano an gaya mana anan ba wanda zai shiga aljanna sai da falala Allah da rahamansa da rahamansa to dan mi ko ba za mu gano menene za a yi a samu falalan ba wala bakar wai sai karatun falala ni karatu ni ba ni da karatu sai karatun falala kuma yanzu din ba ku ji da yawa sun koma su ma suna karatun falalan ba ko ba ni ji ne ba ni jin karatun sauran mutanen me yasa su suke na falalan yanzu kakkai na falalan ka gani ka gani ko kai in zaka tsira a nan muka karanta mutum ya yi bauta shekara ɗari biyar jibrilu ke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya ce sun karanta cewa akwai wanda ya yi bauta shekara ɗari biyar ba abin da yake sai bauta jibrilu ya ce muna wucewa muka gane shi inda yake bautan nan a cikin mutanen da suka kasance gabaninku sai da ya shekara ɗari biyar sai ran nan aka ce an zo za a ɗauki ran aka ce a sanya shi ya samu rahama da falala Allah da rahamansa sai ce da aiki na dai aka ƙara cewa a sa shi dai ya samu rahama da falala Allah da rahaman shi yace da aikin shi dai aka ƙara na uku yace da aikin shi dai sai aka ce to shikenan a je a auna aikin shi da yayi gaba daya sannan a dauki idanun shi guda biyu kuma ni'iman da aka mai na idanu guda biyu a sa a ma'auni a gani ina suke da su da wannan bautar da yayi da aka auna bautar da ya ta shekara 500 din nan ni'iman idanu guda biyu ta cinye ta ba saura sai aka ce to tunda bai da sauran komi a kai shi wuta tuna bai da komi yanzu sai ce ha Allah na tuba a kai ni da rahamanka ya ce to shi kenan yanzu tun da ya yadda a kai shi kuma da rahamata in ba Allah ba wa zai wannan sai jibrilu ya juyo ya ce ya muhammad ya ce ya manzon Allah ba wanda zai shiga aljanna sai da rahama Allah da falala Allah in ba ka ba wanda zai samu to kuma zannan ga abin da aka ce kai ka zama walala ka ce in bari ba zan bari ba kuma na wuce dan karamin yaro yanzu balle ka juya ni da wayo na nima gwargwadon hali saboda haka kowa ya nashi kowa ya rike littafi muka karanta makawifus salihin min adami qabulil a'mal yadda magabata ke jin tsoro in ma sun yi aikin to kaddara ku duba nan da muka ce ba wai sanin ilimin ba ka san shi kai aikin sannan ba aikin ba kai saboda Allah ba kai saboda Allah ba kai daidai kai muwafaka da sunna kuma kai a haka din kuma yayi an karɓa ƙaddara an karɓa kuma kayin an karɓa har ka mutu ba ka ɓata shi ba duk wannan yana cikin tsoro wani ya yi shekara hamsin yana bautan baya komai sai bauta sai aka ce to yanzu an gafarta ma sai ce to dama mai nayi ni da shekara hamsin yana bauta dama mai nayi sai aka ce to shikenan sai aka rike mai jijiya ta fara ciwo cikin dare bautar da yake sai ya kasa yayi ta kuka ran nan ciwo sai aka dawo sai aka zare mai bayan asuba ta kusa sai ya warke ya ji daɗi yanzu ya ya warke sai aka ce wannan warakar da aka yi ma to ta cinye bautar shekara hamsin ɗinka in son sai ni kuma da kun ji saboda haka duk sunan da za a ce man in dai akan wannan ne mutum ya ta faɗi kai in kaga dama ka bi shi in kaga dama ka ji abin da na ce in addu'a ce aka faɗi ba ni na faɗi ba in za ka riƙe riƙe in ba za ka riƙe ba ka yas shikenan ba wai mutum zai ce wai wai wai karatun falala kai da baka karatun falalan yi na azaba ba shi kenan ba kuma na azaban ma ni wasu aita suka yi azaba ake faɗi mu kowane faɗi mu in an zo kan wancan za a faɗi azaban har mai kuka in an zo wajen aljannan kuma mu faɗi ita ma mai kukan wataƙila kukan da muke yi muna kukan kada ya zama ranar rabon ba ma ciki in an zo wajen wancan muna kukan ne tsoron kada ya kasance mai ta ganin kamar wasu ne za su shiga cikin wutan ko mu ne ba mu sani ba shikenan ko ina muna nan muna jin tsoro wannan haka ba komai nan mutum ya ce haka amma dai abu ne wanda yake ni ina ganin yana da matukar muhimmanci dan haka wannan aka ce masu su aka ce la taqnatu kada ku dai tsammani na wannan ku samu wannan ai ai wannan ina ne inna allaha ayaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya liman taba minha fa innahu ta'ala la yasta'sa alaihi dhanbun Allah babu wani zunubi da yake gagare shi wahala ya ce ba zai gafarta ba wala yaqdiru ala maghfiratihi a ce wai Allah wai zunubin ya gagara a ce Allah ba zai gafarta mashi ba Allah mun gode maka wa adamil mu'akhazati alaihi ko kuma a ce akwai wani zunubin da ba zai kama mutum ba kuma in ya ga dama kan makaruhin da kake cewa makaruhi ne ya ga dama sai ya kama ka ai laifi ne kai innahu huwal ghafurur rahim Allah shine mai gafara mai jin kai akwai na harcan wurin nan ma na biyu ai qauluhu ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ai ta'lilul linnahi anil ya'si wannan ana bayani ne me yasa aka ce kada ɗebe tsammani saboda Allah mai gafara ne wal qunut min rahmatillah ko kuma mutun ya ɗebe tsammani daga samun rahman Allah kada mutun ya wannan kuskure ne sosai wa qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijin ku aslimu lahu ku mi kauya zuwa gare shi min qabli an ya'tiyakumul adab tun kafin azaba ta zo maku thumma la tunsarun ya zama a ranan ba mai taimakon ku qawluhu al inaba maganan al'inaba menene inaba a tauba kenan shine a koma a tuba lima fi taubati min ma'anar ruju'u ay adal fi'li bi'ila saboda haka da dalili abin da yasa in an ce wa mutum a tauba a ma'anan komawa ne saboda haka yayi ta'addi da ila ne fi'ilin ya tsallaka da ila shi yasa ake cewa a koma kuma duk lokacin da kaga cewa ma Allah ya taimake ka har ka ce ya Allah ina tuba to abin da yasa ake cewa ka tuba din nan dalilin ya yarda zai zai gafarta ma ne maganan da na bari ɗazu da aka je can aka tambayi ibnu taimiyya cewa mutumin da ya kasance to shi yanzu yana so ya koma wurin Allah din nan shin wai zai ta tasbihi ne ya ta tasbihi ya ta tasbihi ba ita ce na ɗauko maganar mu'az bin jabal ba aka ce to tasbihi zai ta yi ko ya ta abun nan ba sai ya ce sai mutum ya auna idan ya kasance kayanka sun yi dauɗa kana da fararen tufafi amma kuma an sa masu injin oil sun yi dauɗa ko an sa masu jangargari sun yi datti sun yi datti idan ka tashi za ka fara zazzaga masu turare ne ka goge ko ko wanke su za ka fara yi ka shanya su bushe sannan ka yi guga ka sa turare aka ce tabbas kayan da suka yi datti suna da jan gargari dan bari mai jan gargari abu ne wanda yake bata kaya a tafiya haka abu ne wanda yake bata kaya shikenan abun nan yana kada mu bata lokaci saboda haka in ka tashi ka gansu da wannan dattin kaga wanke su zaka fara yi in ka fara wankewa sannan sai ka shanya su su bushe sai ka goge sai ka zo kaza sai ka fesa turare saboda haka kenan sai ka auna idan ya kasance muna da zunubi akwai zunubai sosai to kafin kai tasbihi ka fara yin wanki da guga ka sannan ka zo ka fesa turare sai ka fara cewa astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi sannan sai ka dawo ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka fara daga istighfari thumma tauba thumma tasbih thumma tahmid ban sani ba ko kun gane to saboda haka wannan shine abin da ake magana saboda haka kai ka fara in ka kalli rigarka da datti sai ka auna wankewa zaka fara ko ka fara shafa mata turare da kayan kamshi in ka diba in ko ka san fes kake kai baka da zunubi to sai ka fara da turare da kayan kamshi ya ce amma dai su can ibnu taimiyya ya ce to mu dai yanzu nan mun san damal damal muke cikin dattin saboda haka sai mun fara da wanki mun fara gwankewa sun wanku mun goge mun shanya sun bushe mun goge sannan daga baya mu yi masu kwalliya da turare saboda haka wannan shine abun nan din saboda haka ku koma aka ce shine nan ba na hudu ko ai an-nasru al-i'ana yake cewa alal ghalabati shine a taimaki mutum bi haythu yatakhallasu al maghlubu min yadi ghalibihi shine mutum ya kubuta daga hannun wanda zai danne shi wala nasira li ahadin ala Allah ta'ala babu mai taimako wanda zai taimaki mutum wurin Allah ay ayyuhal mudhnibuna al musrifun ya ku masu laifi masu zunubi anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku ay irji'u ila ta'atihi ku koma wajen yi masa biyayya bi fi'lil ma'muri wajen aikata abin da aka sa ku wa tarkil manhi da barin abin da aka hana ku wa aslimu lahu ay aqlisu a'malakum ku tsarkake ayyukan ku zahiran wa batinan lahu wato ku tsarkake kuna masu yi na bayyana da na boye ay lahu muko mubadirina bidhalika hulul al adab kuna rige rige kar ku bari sai azaba ta sauka qabla an yahilla bikum kafin azaba ta sauko maku thumma la tunsaruna sannan ba mai taimakon ku ay la taqdiruna ala man'ihi minkum ba ku iya tare wannan azaban daga gare ku wala daf'ahu ankum ko ku a ture muku wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum ku bi mafi kyawun abin da aka saukan maku min rabbikum ay fi hadha alqur'ani alazim cikin wannan alqur'ani mai girma famtathalu amra ku bi umurnin sa wajtanibun nahya ku nisanci abin da aka hana wa khuzu bil azaimi ku yi manya manyan abubuwa da himma mai karfi watrukun rukhsa ku kyale wanda yake sai mai sauki kullum mubadirina bidhalika aidan hululal azaba kuna rige rige kuna so ku riga kada azaba ta riga ta fado maku qabla an yahilla bikum baghtatan ay fuja'atan tun kafin ta fado maku lokacin da baku zato baku tsammani wa antum la tash'uruna bihi baku sani ba badiru bit tawbati wal is wal inabati wal islam sadiq ku yi rige rige ku koma ku yi tuba ta gaskiya ku mai da al'amari zuwa ga Allah ku miƙa wuya miƙa wuya na gaskiya ay zarfan ay taqulu fihi nafsu wato wani abu ne wanda kuna rige-rige don ku sauri saboda kada rai ta je ta kai ga tana cewa ya hasarata ala ma farratu fi jambillah kai tona akan asarar da nayi sakakin da nayi a bangaren da ya shafi wajen yi ma Allah da'a ay ya hasarata ay ya nadamati ya kar girman nadama ta alhamilatu ila alghammi li alhamila li alghamu wal huzn wato wanda ita ce za ta dauko min bakin ciki da nuna damuwa ai uhdiri zo zo zo nadama ta ho hadha waqtu huduriki wannan shine lokacin zuwanki ala tafriti akan sakakin da nayi fi janibil janibi haqqillahi a wajen bangaren da ya shafi haƙƙin Allah ta'ala aisu ma abattu haqqa ibadatihi ta yadda ban bauta masa yadda ya cancanta a bauta masa ba wala zakartuhu wala shakartu lahu ban ambace shi ba ban gode masa ba wanda duk wancan maganar tana nan ciki da Allahumma ja'alni rabbi ja'alni laka shakkaran laka zakkaran kun ji ta nan ban yi ba ni yanzu wannan bai yi ba ya ce bai yi ba akwai na harani na biyar da na shida ga su can ƙasa alhasra ai annadama ashadida in an ce hasara ita ce nadama mai tsanani wal alifu nan fi ya ya wannan ya hasarata dinnan ai iwadun nemin ya ilmu takallimi wannan yana cewa wayyo kamar yace kai ton wato a bakin ciki na na magana shi mai magana ke magana ya ilmu takallim ce qala al-hasan hasan yana cewa wato wannan fi ta'atillahi wannan wajen yin wannan sakaki kada mutun yayi sakaki ai ya hasarata ai janibillahi dinnan wajen yi ma Allah da'a kenan ake nufi wa qala ad-dhahhak shi kuma yace fi dhikrillahi wajen ambaton Allah ban yi ba duk dai ana ciki yani alquran wal amalu bihi yace bai karanta qur'ani ba bai aiki da shi ba wani ya shekara 40 ya wuce 40 bai iya karatun qur'anin nan kuma bai damu ba har yanzu wa qala abu ubaida abu ubaida shi kuma yana cewa ai fi thawabillahi wajen lada ga an yi rabon lada shi bai samu ba wa ma fi tafsiri jami'un shamilun yace abinda dai aka faɗi cikin tafsirin nan ya hada kowane ma wal jamb wal janib bi ma'ana wahid in an ce jamb wal janib bi nafsi wahid bi ma'ana wahid duk abu ne daya don haka wannan kada mutum ya zama cikin wannan wa in kuntu lamina sakhiri lalle ina daga cikin masu izgili al mustahzi'ina bi dinihi ina masu cikin izgili da addinin Allah wa ibadatil wa ibadihil mu'minina da bayin sa mu'mine ya lahu min itirafin yu'addi sahibahu ila sawa'il jahim yace kai me ya kai girman wannan magana da mutum zai faɗi da kanshi wanda ita za ta kai shi cikin gidan wuta da kanshi ya faɗi kuma gashi daga nace kai da kanka ka faɗi to yanzu tafi wuta badiru ya ibadallahi hadha wa dhaka ya ku bayin Allah kowa ya rige-rige ya riga wannan magana kada kai sakakin nan baka aiki ba kada ka bari sai ranar nadaman nan kai nadama aw taqula ay law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin ko kuma mutun yace da Allah ya shiryar da shi da ya zama daga cikin masu tsoron sa masu kyautatawa masu kiyayewa aw taqula hina taral adhab law anna li karratan ko ko mutun rai sadda ta ga azaba ta ce ina ma da za a dawo ai raja'a ila alhayati dunya ina ma da za a dawo rayuwar duniya fa akuna min almuhsinin in zama daga cikin masu kyautatawa ai almu'minina alladhina ahsanu niyya sune masu kyautatawa mu'minai wanda suka kyautata niyyansu wal qasd wal amal suka kyautata manufa da aiki qala ta'ala raddan ala niyatihim ay tamanniyatihim al-kadhiba shine Allah ya bada amsa akan wannan gurace gurace da suke yi na ƙarya ba abin da zasu yi akwai na harcen wurin hadihi kalimatu haqqin ay urida biha batil wannan kalma ce ga ta a gaskiya amma ba da gaske yake ba qala ali lil khawarij ay lamma qalu la hukma illa lillah da wannan haka ya fade ta wannan shi Ali bin Abi Talib haka ya faɗi ma Khawarijawa yace kalimatu haqqin ne yuradu biha al-batil yace da gaske ne suna cewa babu hukunci sai Allah babu mai hukunci amma su a zuciyarsu ƙarya suke tawaye suke nufi su ma waɗannan sun faɗi maganan ne amma so suke su kubuta kawai ba da gaske suke ba ko da za a dawo ƙarya suke al-karra ar-raji'a ai wannan shine ar-raja'a shine dawowa litamanni fahiya wa laita sawa' idan aka ce ya hasarata kamar nan lau annali karra to kamar mutum ya ce ya laita ni ne ya laita da su da ma'anansu duk iri ɗaya ne sai Allah ya ce masu bala ai laysal amru kama za'amta ayyuhal mutamanni al'amarin ba kamar yadda kadi kake faɗi bane ya kai mai guri bi qaulika law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin inda Allah ya shiryar da ni da na zama waɗanda za su kare kansu li shirki wal ma'asi cewa da ban yi shirka ban yi sabo ba allati waqa'at bi fi jahannama wato wadda ita ce ta jefa ni na fada cikin wannan wutar jahannama Allah ka tsare mu bal ja'atka ayati hidayatan laka ayoyi na sun zo maka dan su shiryar da kai murshidatan suna nuna ma gaskiya fakadzabta biha wastakbarta anil amali biha ka ƙaryata kai girman kai baka aiki da su ba ai wannan wal awanil amali bima ja'a ja'a fiha ka yin aiki da abin da yazo ciki wa kunta minal kafirin bidhalika ka zama daga cikin wanda suka kafirce ya Allah ka tsare mu waɗannan su ne ayoyi a gurguje abinda za a iya koya daga ciki shine na farko bayanu fadlillahi wa rahmatihi ala ibadihi bi qabuli tawbatil abdi in taba mahma kanat dhunubuhu a wannan zamu fahimci cewa falala Allah kun ji to falalan akwai falala ta Allah da rahaman da yayi ma bayinsa bi qabuli tawbatil abdi shine Allah yana karban wato tuban bawa in taba in dai bawan ya tuba mahma kanat dhunubuhu duk yadda zunuban shi suka kai ba a cewa in mutun ya tuba ba a karba dai kenan na biyu da'watul lahir rahim ila ibadihi al mudhnibi kira na Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai jin kai ya kira bayin ma masu zunubi bil inabati ilayhi yace su dawo zuwa wurin shi kar su gudu shine kawai ko an gudu sai an dawo wal islamul khalis lahu su miƙa wuya tsantsa kawai su bari sun yi laifin yanzu su dawo an ai za a ce su mun gode ma Allah tabaraka wa ta'ala abu na uku taqrirul ba'th wal jaza akwai tabbatar da maganan za a mutu kuma za a tashi za a samu sakamako da zikiri ma ya hadusu fihi saboda an gaya mana abin da zai faru a wannan ranan wa ma yajri fi sahatihi min ahwal da abin da zai faru a wannan farfajiyan filin tashin alkiyaman nan na firgici da tsoro wanda zai dimauta kowa sai ya rude wannan ya nuna mana abin nan da gaske ne na hudu wujubu ta'dili tawbati wal mubadarati biha wajibi ne mutun ya gaggauta tuba tun daga yau kowa ya koma ya auna ya ga abin da yake ba daidai ba da wanda ka gano da wanda baka gano ba domin mafificin halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaddara ma ya taba yin zunubin an ce an gafarta mai abin da ya gabata da wanda ya da wanda bai yi ba amma shi ke cewa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك shi ya koya mana wannan dan haka kowa yi ya fito ko shine al-mubadara ta'jilu tauba wal mubadaratu biha qabla hulul al-adab fi dunya tun kafin azaba ta zo mutum a nan duniya aw al-maut ko kuma mutuwa ta tadda mutum kuma ba a san da za ta zo ba wal mautu adha mutuwa ko ita ce tafi dimautawa wa amar tafi daci حيث لا تقبل توبة توبة بعد بعد الموت أبدا domin ba a karɓar tuba bayan mutum ya riga ya mutu har abada don haka kowa ya kokari ya tuba kafin mutuwa ta zo Allah ka karbi tuban mu ka ba mu ikon tuba abu na biyar at-targhib fi fil akhdh bil azaimi wa tarki rukhas li ghairi darura ana so mutum ya dauki himma sosai wajen yin muhimman abubuwa kada kullum mutum ya rika cewa wai shi sauki zai dauka in an zo nan an ce kaza da lada kaza da lada to wannan ma da lada a ce amma shine mafi karancin abin da zaka samu lada ya ce mun mun dau wannan mun isa kamar yadda na gaya maka wani shi ya musulunta wai tuntuni shine yanzu daga baya ya je ya tafi da matar ya tafi da matan turai har sun haifi yaya uku amma kawai da ya dawo kawai malam ya ce wai shi ya gaji da sallah ya daina sallah ta dawo ta ce to mijin nan ya ya abun nan ya ce ta ce baya sallah ya ce shi ya gaji ya ce shi sallah ya yi azumi shekaru kaza ya yi sallah shi ya ce shi kawai he only need a flat just a flat is okay for him shi ba wai sai an ba shi mention katon gida aljanna ya ce shi dan flat two bedrooms ma is okay ya ce shi at least wai sallan da ya ya isa ya samu pass mark wai ya samu pass mark da ya sallah da ya azumi shi ya samu pass mark shi pass kawai is okay for him in an je lahira shi wannan manya-manyan aljannan da ake cewa za a ba wasu wai a ba su shi gaskiya shi kawai a flat of house ya ishe shi two bedrooms shi ya ishe shi shi ba sai an bashi tambar ba kuma wai sallar da yayi da azumin da ya at least ya samu pass mark ba haka kuke zuwa ku bari su kwashe kwashe musu kwakwaso abin da suka gana ma ta je ta kwaso ta saboda haka babu wannan ba mutum ba zai dauki ruha in ma an karban ya kai ka sani ma an karban ya kai ka sani kuma har ka mutu baka bata abin da aka karban ba baka damalmala shi ba amrun mumkin mutum ya zo ya yi aikin shekaru da shekaru shekara sittin mutum ya aiki rana ɗaya yau kalma ɗaya ta rusa aikin gaba ɗaya har da hajji ba ta rushe daga harshe kuma saboda haka wannan mutum ya yi at-targhibu fil akhdh bil azaimi wa tarki rukhas kenan li ghairi darura in ba larura ba a dauki muhimmin abu na shida ibtal mazhabi ay aljabariyya mazhaban jabarawa waɗanda suke abun nan ma ga sunan mutanen jahamu da su da wanda za su ce ba a aiki ba wani magana wai mutum ya imani kawai ko ya yi aiki ko bai aiki ba imanin shi daidai yake da na jibrilu da na kaza kuma sannan wai mutum bai da daman yin wani ma aiki duk abin da ya sa shi aka yi yarawna alladhina yarawna annahum majburuna ala fi'lil ma'asi wa isyan adh-dhunub wanda suke cewa wai ai ba su ne suke so su aikata zunubi ba yi masu ake sa su akai wai mutum ne kamar an daure mai hannu da kafa ko an jefa shi ruwa kuma an ce kai ya nutse su haka akai musu ka qauli ahaduhum law anna allaha hadani la fa'al da Allah ya shiryar da ni da na aikata kuma ko yanzu ba haka ba wani yake yin sallah in an ce mai me yasa baka sallah ya ce Allah ne bai so ba da Allah ya so ya sallah shi ma da yayi saboda haka ba zai yi ba da Allah ya so zai yi to ba amma cikin hadari aka ce wala yaqulu hatta yahdiyani Allah kada ya ce sai Allah ya shiryar da ni in an ce mai ya tuba ya kaza ya kama hanyar tuba kada ya ce ba zai yi ba sai Allah ya shiryar da shi fa innahu min alamati shiqai domin wannan yana daga cikin alamar rashin arziki wa damsil basira da wal khizlani da tabewa wa damsil basira na kada mutun ya ce haka kai kokari kowa ya ta roƙon Allah mutun ya ta roƙon Allah ya ce Allah wanda duk ya roƙi roƙi Allah shiriya da gaske kuma yake Allah zai shiryar da shi da izinin Allah ka kauli a shine nan ala fa'altu kaza aw taraktu kaza na bakwai shine fadlul taqwa wal ihsan wa fadlul muttaqina wal muhsinin muna fata Allah ka samu cikin su falalan taqwa da kyautatawa wa fadlul muttaqin da falalan wanda suka ji tsoron Allah wal muhsinin muna roƙon Allah ya samu cikin su inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu taqwa yana tare da masu kyautatawa muna roƙon Allah ya sanya mu minal muttaqin wal muhsinin bimannihi wa karamihi innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh فلنكتفي بهذا إياكم بارك الله فيكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا كن لنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين